إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وراقبوه في سركم وعلانيتكم عباد الله لقد أمر الله عباده بالتوبة والاستغفار فهو سبحانه وتعالى الغفار وهو الغفور وهو الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فإذا كان من رب فإذا كان من غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة فكيف بمن هو دونه ولقد وردت آيات كثيرة جدا تختم باسمين من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم الغفور الحليم حتى يرغب عباده في مغفرته حتى يرغب عباده في مغفرته ورحمته وحلمه وعفوه فيتوددون إليه بالطاعات وترك المعاصي والمنكرات مستجيبين لأمره بكثرة الاستغفار والتوبة كما أمرهم سبحانه وتعالى حيث قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال تعالى وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقد امتهد ولقد امتدح الله الأنبياء وعباده الصالحين بأنهم يستغفرون ربهم في آيات عدة حيث قال من جل من قائل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وقد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والمغفرة من الله والتوبة أيها الإخوة لا يرجى الحصول عليها أو قبولها إلا بالإقلاع عن الذنب أولا ثم عمل الطاعات وتقديم الصدقات والاستمرار على ذلك وقد قيل استغفار بلا إقلاع يعني عن الذنب توبة الكذابين قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo gare shi marar iyaka da kuma gabatar da salati ga shugabanmu shugaban halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa wanda shi ake cewa taƙawa shi ne aikata abin da Allah ya yi umarni kuma ya yarda da shi da nisantar abin da ya hana kuma ya ƙyamace shi bai yarda da shi ba uwa musulmi mu kiyaye Allah mu san yana kallonmu yana jinmu duk inda muka shiga muka ɓoya Allah yana sane kuma yana gani babu hijabi tsakaninsa da mu cikin abin da muke aikatawa ko muke faɗi bayan haka ‘yan uwa musulmi lallai Allah ya umarce mu da tuba da neman gafararsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alghaffaru in an ce alghaffaru shi ne mai yawan gafartawa mai yawan gafartawa in an ce ghafiru shi ne mai gafartawa a tsari na alƙur'ani Allah maɗaukaki in yi amfani da wannan suna wanda babu mubalaga a ciki ya ce ghafir to za ka gan shi ba iya ghafir ɗin ba kalmomin da Allah ya yi amfani da su da siga irin wannan ta ismul fa'il babu ta'kidi da ƙarfafawa a cikinsa to za ka gan shi an ƙayyade shi da wani abu sai sa ce ghafirud dambi amma in aka ce alghafuru ko alghaffar to wannan sifa ce da'ima sifa ce lazima la tufariqu ذات الله تبارك وتعالى أو ذات الله تبارك وتعالى دائما وأبدا بات ربوا ذات الله صفة دوما ميات الله وشيمي غافر تزنبيني الله ينا فرين تكي دباوا ديني مغافررسا to ya uwa musulmi Allah shi ne al-ghaffar Allah kuma shi ne al-ghafur shi ne kuma ar-rahim Allah shi ne mai rahama shi ne mai jin ƙai shi ne mai tausayi Allah yana tausayin bayinsa in an ce tausayi Allah ne ya ambata ya siffanta kansa da shi siffa ce daga cikin as-sifatu ikhtiyariya da suke da alaƙa da ganin damar Allah, Allah yana gafartawa wanda ya so, yana jin ƙan wanda ya so, tausayin Allah subhanahu wa ta'ala gamamme ne kuma ga bayinsa baki ɗaya da halittarsa, in an ce tausayi baya nuni zuwa ga rauni ba alamar rauni ba ce kamar yadda wasu suka fassara wannan ababin aƙida suna cewa in an ce tausayi tausayi wanda yake da rauni wai shi yake siffantuwa da tausayi wannan maganar ba haka take ba ba ta da kyau Allah maɗaukaki shi ya siffanta kansa da rahama da gafara da tausayi don haka Allah mai tausayi masu aƙidar ash'ariya su suka ɗauki wata mummuna fassara kuma suka ga ai ana cewa ɗan adam shine mai tausayi saboda shine mai rauni tausayin Allah daban tausayin ɗan adam daban tunda Allah ya dangana wa kansa a cikin alƙur'ani to duk abin da ya ambata ga kansa gaskiya ne kuma babu rauni a ciki ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana Allah ka ji kanmu ya ambata a cikin alƙur'ani shine ghafiruz zambi wa qabilit taubi shine mai gafarta zunubai mai karɓar tuba shadidil iqabi kuma a lokaci guda shi mai tsananin azaba ne i'lamu anna Allah ghafu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim haka Allah maɗaukaki ya ambata a cikin suratu al-ma'ida ku sani cewa Allah mai tsananin uquba ne kuma shi mai gafarta zunubi ne Allahu akbar uqubarsa mai tsanani ce in ya kama mai laifi amma kuma duk da haka shi mai gafarta zunubi ne ba mai gafartawa kai ba mai yawan gafartawa ne Allah shi kadai shine ya siffantu da wannan sifa muna yawan nanata wannan a cikin bayani akan kwadaitarwa akan tuba da neman gafara siffar Allah ce a duk lokacin da ka komo zuwa gare shi zai karɓe ka ya yafe maka ya ce je ka kamar baka taɓa yi ba in ka yi gobe in ka sake dawowa ya Allah gafarta mini Allah ka ji kaina shi ba a yi masa wayo sai ce je ka an yafe in ka dawo jibi in ka dawo gata bayan ka yi laifi ka yadda da shi ka amince cewa kai nasa ne mallakarsa ne bawansa ne kuma kai ka nuna baka isa ba ka zo gabansa ka faɗi ya Allah a gafarta mun sai a ce ta shige ka an yafe dan a nuna maka kai ɗin baka isa a ce ka yi girman da za ka yi masa girman kai har a ce ba za ka zo ka nemi gafararsa ba ba ka isa ba sannan kuma shi ba irin ɗan adam ba ne in ɗan adam ne kai masa laifi yau zai harare ka ce karka sake in ka dawo gobe sai ce ya nake maka karka sake ka sake in ka dawo jibi ya ce maka ba na son renin hankali in ka sake kuwa zai ce ba kai ba shi wannan ita ce siffar ɗan adam saboda shi abin da dama yake da shi ba mallaka ce asalatan ba duk abin da yake da shi aro aka ba shi tausayin aro aka ba shi rahamar aro aka ba shi kamar yadda dukiya aro aka ba shi amma Allah wanda tausayin da rahamar da jin kan da karɓar tubar asalin siffa ce tasa dawwamammiya to shi ba a zuwa gunsa ka ji cewa kai laifinka wai har ya yi girman da ba za a gafarta maka ba duk girman laifinka ana gafarta shi babu laifin da Allah ba ya yafe shi sai idan an mutu idan mutum ya mutu ya bar duniya to shi ne sai a duba in ya mutu a kan shirka to wannan ita ce ba za a gafarta ba duk abin da ba shirka ba kuwa to Allah zai gafarta shi in ya ga dama in ya ga dama in bai ga dama ba kuma ya azabtar da mai aikata wannan aiki ya ku bayan Allah Allah ya gaya mana ya haɗa waɗannan siffofi shi mai tsananin ukuba ne kuma mai gafarta zunubi ne kuma babu abin da yake faranta masa rai bayan tauhidi a bauta masa shi kadai irin a tuba a komo zuwa gare shi domin tuba zuwa gare shi tabbatar masa da cewa ya isa ne tuba zuwa gare shi tabbatar masa da cewa shi ne sarki shi ne mai iko shi ne mamallaki shi ne mai yadda ya ga dama shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wani kwatance da ya yi ya ce Allah farin cikin da yake yi idan bawa ya tuba ya fi farin cikin da bawa yake yi sai kawo ta ƙissa ya ce bawa ne yana sahara yana tafiya da raƙumansa da guzurinsa a kan raƙumin ya gaji sai ya samu wata bishiya wadda da ƙyar ya same ta a sahara ya kwanta ƙarƙashinta yana bacci farkawar da zai yi sai ya ga raƙumin nan ya tafi kuma da guzurinsa a kai hankalinsa ya tashi ya rasa yadda zai yi ya buga gabas da yamma kudu da arewa ya yi tafiya iya ƙarfin tafiyarsa bai samu raƙumin nan ba bai ga alamarsa ba iska ta lullube sawun raƙumin iska irin ta sahara babu inda za shi ya dawo ya samu wata bishiyar da ƙyar ya kwanta ƙarƙashinta yana hutawa ya galabaita babu ruwa ba abinci bacci kuma ya ɗauke shi farkawar da zai yi daga wannan bacci yana ɗaga idansa sai ya ga raƙumin nasa kuma da guzurin nasa a kai ya laluba ya duba kayansa suna nan tsaf babu abin da ya ɓata saboda tsabar farin ciki ya ɗaga hannu ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka النبي صلى الله عليه وسلم يتي أخطأ من شدة الفرح wannan bawan Allah ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki murna ce ta sa ya juya wannan kalma ta saɓo wadda da da hankalinsa da iliminsa ya faɗe ta ya kafurta amma Allah ya san firgici ne na murna irin yadda firgici na tsoro da firgici na murna yakan sa mutum ya fita daga hayyacinsa ya faɗi abin da ba shi ne ke zuciyarsa ba sai Allah ya yafe masa to wannan murnar da ta sa ya yi wannan kuskuren nan ka kalli ƙarfin murnar ita ce ta sa har aka fita daga hayyaci aka faɗi wancan mummunan zance to farin cikin da Allah yake in kai bawansa ka tuba ka dawo gare shi ya fi farin cikin da wannan bawan ya yi har ya irin wannan kuskura in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya kai bawan Allah ka tuba zuwa ga Allah Allah zai farin ciki da kai Allah zai munna da kai kuma kai baka san lokacin da zaka bar wannan duniyar ba kada ka bari kana cikin saɓon Allah Allah ya ɗauke maka rai mutum nawa Allah ya jarraba da irin wannan abu Allah ba a jinkirta masa alaƙa ba ka cewa ai zan tuba zan tuba ni yanzu saurayi ne sai na tuba sai na girma in mutuwa ta zo tana ɗauke jariri tana ɗauke wanda ma bai fito duniyar ba ko an busa masa rai ko ba a busa masa ba Allah yana ɗauke shi sai a haife shi babu rai to ina ga wanda ya tsufa ina ga wanda yake saurayi ba a sanya wa Allah lokacin tuba lokacin tuba shine yanzu yanzu ka bar zunubi ka koma zuwa gare shi kada ka ce kai malam ni fa zunuban nawa sun yi yawan da Allah ma ba zai gafarta ba sai a ce maka baka isa ba abun Allah dai duk wani zunubi da kake ji an yi mai irinsa wanda ya fi ka kuma la'alla ya koma ga Allah Allah kuma ya gafarta masa don haka kai ma kana da dama Allah zai gafarta maka Allah ya faɗi wa inni laghaffarun liman taba ni mai yawan gafartawa ne ga wanda ya tuba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi an gafarta masa abin da yayi da abin da bai yi ba kuma ma baya zunubin amma duk an gafarta masa amma duk da haka yana cewa wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra a wata riwaya akthar min 70 marra ni dinnan ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafarar Allah a yini fiye da sau ɗari ko fiye da sau saba'in a wata riwaya wannan fa annabin Allah ne baya zunubin shine fiyayyen halitta amma zai zauna yana istighfari Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu to ina ga kai ya bawan Allah wanda kullum loda zunubin kake na safa daban na hantsi daban na rana daban na dare daban lalle ayoyi da yawa sun zo a cikin alkur'ani wanda suka kare da wannan suna kaji Allah ya ce wallahu ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim Allah kuma shine al-ghafurur rahim ayoyi da yawa wani wurin al-ghafurul halim a hada al-ghafur da ar-rahim shine Allah mai gafara ne mai yawan gafartawa kuma mai yawan jin kai da tausayi ko kuma a hada da Allah mai yawan gafara kuma a ce mai haƙuri shine alhalim mai haƙuri akwai bambanci tsakanin asabar da alhil haƙuri ordinary haƙuri shine asabar amma an ce alhalim shine wanda yana da ƙarfi da iko akan yarama ya rama sai kuma ya danne halin girma ya ajiye to wannan shine alhalib to Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafartawa ne kuma sannan shi alhalimu ne mai jinkiri mai juriya ne juriya da haƙuri ana taimasa ana taimasa ana taimasa shi yasa kamar da nake bada wancan misali ɗazu inda ɗan adam ne ake masa irin wannan laifuffuka da yanzu tuntuni ya harba tsaye kowa ma ya halaka shi gaba ɗaya an tafi an gama amma Allah ba haka yake ba Allah mai gafara ne kuma Allah mai tausayi ne ya Allah ka gafarta mana yana faɗin waɗannan sunaye a ƙarshen ayoyinsa don ya kwaɗaitar da bayinsa su nemi gafararsa su nemi rahamarsa da jin ƙansa da haƙurinsa da afuwarsa sai su nemi ƙauna da kuma soyayya zuwa gare shi ta hanyar aikata ayyukan da'a da nisantar abubuwan saƙo da kuma abin ƙi su amsa masa zuwa ga umarninsa kuma su yawaita istighfari da tuba zuwa gare shi kamar yadda Allah maɗaukaki ya umarce su a cikin ayoyi da yawa Allah maɗauki yana cewa wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah maɗaukaki yana cewa har yanzu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi tsere zuwa ga wata irin gafara malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin a ce almaghfira da kuma maghfiratin in aka kawo tanwini ila maghfiratin zuwa wata irin gafara da ba kuma taɓa jin irin ta ba shine ma'anar maghfiratin ku yi tsere ku yi gaggawa zuwa wata irin gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin da wani irin gida a aljanna arbuha samawatu wal ardu fadin gidan shine sammai da ƙasa baki ɗaya la ilaha illallah ina mai faɗa akan fili 50 by 50 aje kotu ai shekara nawa kai haƙuri da wannan ka kyale ka nemi gafarar Allah ka aikata abin da Allah zai baka gidan aljanna faɗinsa ya yi faɗin sama da ƙasa baki ɗaya duk kai kaɗai wani zai ce mai ma zan yi da nan ni kaɗai ko garin nan aka baka aka ce naka ne kai kaɗai kaji ya ishe ka baka buƙatar faɗa akan fili da ruɗani wani ma har ya kashe ran ɗan adam ɗan uwansa akan fili Allah maɗauki ya kyauta to Allah maɗauki yana kiran mai gaggawa mai tsere zuwa ga wannan gafara da gidan aljanna mai irin wannan faɗi uiddat lil muttaqin wadda aka yi tattalinta aka ajiye ta domin masu tsoron Allah Allah madauki yana cewa har yanzu afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna bayan ya faɗi abinda kiristoci ke aikatawa na dangana masa ɗa ko su ce almasihu shi ma Allah ne bayan Allah ya faɗi hukuncinsu sai da yace afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shine har Allah har malamai suke cewa kai Allah da da rahama yake bayan ya faɗi waɗannan da suka ce shi yana da ɗa suka dangana masa ɗa laifin da ya ce shi da kansa Allah ya faɗa a suratu Maryam sama ta kusa ta tsatsage ƙasa ta dare saboda kawai an dangana wa Allah ɗa an ce yana da ɗa to amma duk da haka bayan ya faɗi masu wannan babban laifi laifin da ba a taɓa zagin Allah da wani zagi irinsa ba sai ya waiwaye su ya ce afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna yanzu waɗannan mutane masu irin wannan aiki ba sa tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna hu kuma su nemi gafararsa wannan ya nuna mana ashe duk laifin mutum har kafirci idan mutum ya nemi Allah ya gafarta masa kuma ya tuba to Allah zai gafarta masa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya ma waɗanda suka kafirta in suka hannu suka bar abin da suke aikatawa na kafirci yughfar lahum ma qad salafa to za a gafarta musu abin da ya gabata duk abin da ya wuce kullum muna faɗin wannan ya uwa musulmi wallahi ba dan komai ba ba dan a baka wai ana ziga ka ana baka license da dama ka je ka ci gaba da zunubi ba amma ana tuna maka rahamar Allah ne da za ka shekara 99 a duniya ba komai a ciki sai kafirce wa Allah da zunubi da abin da kaga dama rana ɗaya in ka tuba ka bar kafircin nan ka komo musulunci rana guda sai Allah ya shafe maka waɗancan tasa'in da tara ka zama wani sabon mutum kuma in ka mutu yanzu aljanna za ka shiga in ba Allah ba waye zai maka wani to amma me yasa mu bayansa muke ɗaukar wannan rahama tasa da tausayi nasa kamar da bature ke cewa for granted lamarin ba haka yake ba mu tashi mu aiki Allah ba a yi masa wayo Allah ba a yi masa galatsi Allah ba a yi masa cewa to bari dai mu dan yi kaza dan adam kake wa wannan irin wayan shi ya san abin da ke zuciyarka ka tuba lokaci guda ka daina abin da kake aikatawa ka gyara halinka ka zama mutum nagartacce ba girman kai kai ba kowa bane rami za a buɗe in ka mutu a sa ka a ciki duk mai son ka a duniya ba zai shiga ya taya ka kwanciya ba duk wanda kake tsammanin yana son ka wallahi haka zai juya bayan kwana bakwai ya manta da kai za ka ka tuna lokacin da za ka haɗu da Allah wanda shi kuma abin da zai duba ba alaƙar ka ta wata maslaha ba ka da komai da za ka bashi shi ba a ba shi toshiyar baki duk abin da kai da wanda kai a bayyana da wanda ka ɓuya duk ya sani ka ɓoye wa ɗan adam ka ɓoye wa matarka ka ɓoye ‘ya'yanka ka ɓoye waye duk shi kuma ba ka ɓoye masa shi kuma iya aikin zai maka hukunci da shi ba dukiyarka ba ba matsayinka ba ba ruwansa da abin da ka samu iya adanka duk Allah bai damu da shi ba abin da ya damu da shi zuciyarka mai ta ɗauka ta yarda da shi a matsayin abin bauta ya aiko manzo ka karɓe shi ka yarda da wannan manzan ka miƙa masa sai abin da ya ce ka yi za ka yi ko ko ka botsare ka yi maka yi ilimi sai abin da ka ga dama za ka yi har ka riƙa masa izgilanci to wannan shine abin da Allah zai ma mu'amala da shi ba abin da ka tara a duniya ba mutanen da ka sani ba ba influence ba abin da ka aikata kai mutumin kirki mai imani mai sallar farilla mai girmama iyaye mai darasta mutane mai haƙuri mai juriya kana sallah da azumi da zakka da aikin haji da duk ladubban da musulunci ya zo da su to wannan shine abin da Allah zai fuskance ka da su ka yi kaza ko ba kai ba me yasa kai kaza me yasa ka aikata kaza dukiya kaza ta ina ta zo me kai da ita duk wannan su ne tambayoyin da kuma babu ɗan adam inda ba za a yi ma wannan tambayar ba ya Allah ka samu tsallake ya kai bawan Allah mun gani a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki yana yabawa annabawansa da salihan bayi waliyan Allah waɗanda suke neman gafarar ubangijinsu a ayoyi da yawa yana gaya mana wa ka ayyin min nabiyyi sau da yawa annabawa da yawa qatala ma'ahu ribbiyuna kathir mutane malamai da yawa suka yi yaƙi tare da su ma'ana suka tsaya sahu ɗaya tare da su salihan bayi mutanen kirki fama wahanu liman asabahum ba raunana ba ba su rauni ba a zuciya ga abin da ya same su fi sabilillahi a hanyar Allah wa ma za'ufu wa mastakanu ba su kaskanta ba ba su rauni ba wallahu yuhibbu sabirin Allah mai yana son masu haƙuri sai ce wa ma kana qawluhum ba abin da ya kasance furucinsu illa an ƙalu ku gafa jihadi ake yi aikin Allah ake amma duk da haka mai suke cewa suna cewa rabbana zufir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa israfana da wuce iyaka da muka yi fi amrina a cikin lamurranmu wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dugaduganmu wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan kafirai ya bayin Allah abinda ake samun taimako akan kafirai da shi shine komawa zuwa ga Allah da tuba da istighfari duk rintsin da ka shiga Allah zai taimake ka in ka koma zuwa gare shi a lokacin da kake neman a tsare ka daga sharrin wanda yake so ya kashe ka to ka koma zuwa ga Allah kai din ka tuba sai Allah ya ce fa'ata umullahu thawabad dunya sai Allah ya basu ladan duniya wa husna sawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamakon lahira wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah madaukaki har yanzu ya siffanta waɗanda suka zo bayan almuhajiruna wal ansar yace wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun waɗanda suka zo bayan waɗannan suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana wa li ikhwanina da kuma ƴan uwanmu الذين سبقونا بالإيمان وان سكرقام إيماني ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كرك سنيا ونقلي ممونا قلي أزوت يرمو دنجندا ينقوى مؤمني ربنا إنك رؤوف رحيم يا أبن جمو كي مي توسيني مي دينك أي إن جاء الله إنك رؤوف رحيم كي مي توسيني كما مي دينك أي يا أنقوى مسلمين gafara daga zunubi da kuma tuba to tana kasancewa ne idan mutum ya bar laifin laifin da kake aikatawa ka ka daina shi yanzu in mutum fa ya daina laifi Allah yana gafartawa wani ƙarin tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala ba iya maganar a gafarta maka ba Allah ya faɗa ya ce illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات haba bawan Allah yanzu mai maka wannan falalar ai baka butulce masa ba me Allah yake faɗi bayan ya faɗi waɗanda ba sa haɗa Allah da kowa ba sa kashe rai ba sa zina yace waɗanda suka aikata wannan za su haɗu da laifi zunubi sakamakon laifinsu kuma sannan Allah zai ninka musu azaba sannan kuma za su dawwama a wutar jahannama a ƙarshen suratul furqan saboda lokaci sai kuma ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila ya aikata amalan salihan aiki nagari me ya ce sai ce fa'ula'ika to waɗannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin Allah zai musanya ya canza miyagun ayyukansu zai juya su su koma kyawawa la ilaha illallah la ilaha illallah ya kai bawan Allah za ka aikata aiki aiki mummuna amma in ka tuba kai imani da Allah ka aikata aiki na kwarai to Allah sai ya juya waɗannan miyagun ayyukan su koma masu kyau kai wannan masoyinka ne a duniya zai maka wannan abu wallahi baka da wani masoyi a duniya ɗan adam dai ba zai maka wannan ba ba mai maka wannan sai wanda yake son ka haƙiƙanin so shine Allah subhanahu wa ta'ala ka aikata laifi laifin da ake ƙona mutum saboda shi amma in ka tuba sai Allah maimakon kawai a bar abin ya wuce sai abu waɗannan miyagun ayyukan sai a jujjuya su su kansu sai su koma kyawawa ya Allah muna roƙonka gafararka Allah kai mana rahama Allah kai mana jin kai Allah ka mai da mu zuwa gare ka ya ku bayin Allah ku kyautata ayyukanku ba a faɗin istighfari da baki kawai ba a bar laifi ba wannan sunansa taubatul kazzabin tuban maƙaryata ka faɗi istighfari da baki kuma kana ci gaba da laifi wannan ba daidai bane kana nuna kamar wannan abun ma ba shi da wata kima ka ci gaba da tuba zuwa ga Allah kuma sannan ka daina wannan laifi da bakinka kuma a aikace Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani kuma ya aikata aikin kirki ya'yan uwa musulmi tuba zuwa ga Allah da istighfari sababi ne na abubuwa da yawa na farko sababi ne na maganin abokan gaba ba zuwa ga Allah da istighfari yana sa a mai da kai sabon mutum a gafarta maka laifuffukanka na uku istighfari da tuba zuwa ga Allah yana maganin fari na hudu istighfari da tuba zuwa ga Allah yana maganin talauci na'am yana maganin talauci duk yadda tsanani ya maka yawa ka koma zuwa ga Allah Allah ya ambata cewa zai sako mana da ruwan sama da dukiya da ‘ya'ya hakanan wadda ta daɗe ba ta haihu ba ko wanda ya daɗe bai haihu ba in yana yawan istighfari Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ɗa a wannan duniya Allah shine mai arzutawa Allah shine mai ɗaukaka ɗan adam kuma sannan yana arzuta shi ta inda bai sani ba ta inda bai tsammani ba ya Allah ka gafarta mana Allah kuma ka arzuta mu ta inda ba ma tsammani Allah ka kintsa mana lamuran mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كغفر تامنا ذنوبنا الله كتوبك أككرب توبنا الله ككرب توبنا daga laifukan da muke aikatawa ya Allah muna daga hannayenmu muna roƙonka babu mai gafarta mana sai kai ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ji kanmu ka tausaya mana iyayenmu da suka gabata da kakanninmu ya Allah ka gafarta musu Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici ya Allah ka kintsa mana samarinmu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah kar ka bar su su lalace ta hanyar shaye-shaye Allah kar ka bar su su lalace ta hanyar zinace-zinace da luwatsi da sauran ayyuka da tata da haura gidajen mutane Allah ka hore musu abin da za su yi Allah ka sauƙaƙa musu tsananin rayuwa ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan tafarki Allah ka nuna musu abin da ya kamata su aikata Allah kuma ka tabbatar da zukatansu da dugadugansu akan yin gaskiya da adalci da kuma dukkan abin da zai taimaka wa al'umma cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka tabbatar da ƙasar nan tamu cikin kwanciyar hankali da natsuwa da zaman lafiya ya Allah kai mana maganin dukkan abin da ya dame mu ƴan uwanmu da suke Falastin yaƙin da suke ciki ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ɗauke musu wannan zalunci Allah kai musu maganin abin da suke ciki da matansu da ‘ya'yansu ya Allah da wanda suka ji rauni a cikinsu ya Allah ka kintsa musu lamari mafi alheri ya Allah wanda kuma ka karɓi rayukansu Allah ka sa jannatul firdausu ita ce makomar baki ɗayansu wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah